أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙaddari haɗuwarmu a wannan masallaci na sabuwar tifi a yau litinin 29 ga watan rajab hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin daidai ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da uku a daidai wannan lokaci na bayan sallar asubahi domin ci gaba da karatu da muke a wannan littafi mai tarin albarka wato littafin la ilaha illallah littafin da ya tattaro ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani ɓangare na falalolinta wallafar fadilatu sheikh abu abdullah muhammad bin sa'id rislan ubangiji ta'ala ya sanya masa wannan aiki da ya yi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma da muke ƙoƙarin bibiyar littafin Allah ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta. Ubangiji ta'ala ya sa karatun da muke ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba. Kakanninmu da iyayenmu, malamanmu yayu da ƙannai duk wanda suka riga mu rasuwa Ubangiji ta'ala Allah ya musu rahama ya kai haske makwancinsu. Mu da muke raye kuma, ararran da Allah maɗaukakin sarki ya bamu Allah ya ba mu ikon aiki da ararran zuwa ga ayyuka na alkhairi marasa lafiyan cikinmu na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya ya ƙara ba mu ikon aiki da aran lafiyar da ya ba mu zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi a satin da ya wuce a wannan littafin yau shine karatunmu na bakwai insha Allah satin da ya wuce shine darasinmu na shida yau za mu tashi a darasi na bakwai da taimakon Allah maɗaukakin sarki ina ga haka ne ku kuma muna shafi na goma mun zo kusan ce paragraf na shafi na goma ne da taimakon Allah mun tsaya a bayan ko wurin da malam ya ce mana wal jami'u lahu kalimatun khafifatul lafzi wasi'atul ma'na jalilatul qadri wa hiya la ilaha illa Allah ina ga anan muka tsaya mala yace kalimatu shahada kalimatu ash-shahada yace kalmar dai da ta tattaro asalin ibada tushe na ibada tabbatuwar ibadan da babu wani tabbatuwa babu wani ginshiki da zai tsayu na wannan kalma ko na addinin musulunci face sai da wannan tauhidin ita ce kalmar da aka aiko manzanni da ita mala yace wata kalma ce wadda mai saukin furtawa a harshe sannan kuma mai yalwar ma'ana mai girman matsayi a wurin Allah madaukakin sarki yace ita ce wannan kalma ta la ilaha illallah sai yace kuma kalma ce ta shahada kalimatu shahada kalma ce ta shahada ina ma'anan kalma ce ta shahada ita ce kalmar da wanda da ba musulmi ba da zaran ya furta ta da niyyar karɓar musulunci ya zama musulmi Allah ya sa muna tare kowa zai shaida masa da cewar yanzu wane ya zama me ya zama musulmi wannan ya ishe mu mun dauko kissar yakin lokacin da sahabin da ya kashe wani lokacin da yayyo kansa yayi me ya furta masa kalmar la ilaha illallah ina sai ya sare shi da aka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fuskar manzon Allah ta canza yake ce a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah duk ka kashe shi bayan da ya riga ya ce la ilaha illallah a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah manzon Allah ya ta maimaitawa yace ya rasulullahi ai ya faɗe ta ne dan tsoron mutuwa sai da ya ga nayo kansa yace me yasa baka tsaga kirjinsa ka gani ba ka gano ya faɗe ta ne don tsoron mutuwa ko ya faɗe ta ne don Allah to kalma ce da ake bawa musulmi shaida ko ake ba ma mutum shaidar cewar musulmi ne na kwarai musulmi ne Allah ya muna tare kalma ce da ake shaida wa mutum cewar musulmi ne Allah ya sa ni abinda nake kalluwa shi muke kalluwa wannan kalmar ta la ilaha illallah kalimatu shahada kalimatu shahada kalma ce ta shaida da ake shaida wa mutum cewar yanzuwa na musulmi ne yanzuwa ne musulmi ne akwai wata kalmar bayan ita na'am kuma akanta muke Allah ya tabbatar da mu in ba akanta muke ba fa kenan inda wata kalma da muka ɗauka muke amfani da ita menene wajibinmu mu ci gaba a kan waccan ɗin akwai kalmomin da muka ɗauka muke amfani da su wanda kuma ba wannan kalmar ba kuma ita ce kalimatu shahada ban san ko muna tare ba akwai kurakuran da muke kai dama karatu muna yi don mene ba don mu gyara kanmu ba to akwai kurakuran da muke kai na idan wani bai cika sharaɗi kaza ba bai cika cikakken musulmi ba ba ma shaidawa da shi da cewar shi musulmi ne ba wata shaida da muke masa ta ta musulmi ne ta musulmi ne akwai wanda ko sallah ya a bayan wani za a sa ya saki me yasa saboda ya rasa wannan kalmar ne me yasa ta yiwu ma wanan da wane ya salla a bayansa na ce ya bare ɗin ta yi tare muka taso da shi a tasowarmu da shi na masa kyakkyawan shaidan inda Allah ne ma ya fi ni jin tsoron Allah ba haka ba ne ba amma saboda rashin kalmar ne ba ita ba ce saboda wani dalilin ne daban kenan duk wani dalilin da ba wannan ba kuskure ne mu yi ƙoƙarin mu ajiye shi wannan shine iya dalilin ko kalmar da ake shaida mutum karɓar musulunci kuma duk wanda ya zo karɓar musulunci ba musulmi ba ka ba shi wata kalma saɓani wannan ka cutar da shi baka kuma ɗora shi akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba da wannan kalmar ne ake ba mu mutum shaidar musulmi ne shaidar musulmi ne Allah ya ba mu ikon gyarawa yace sannan kuma wa miftahu daris sa'ada wa miftahu dari sa'ada kaga da kalmar ce aka shaida cewar babu abin bauta da gaskiya sai Allah da ita ce ake tabbatar da musuluncin mutum yace sannan ita ce kuma mabudin gida na rabauta wa miftahu dari as-sa'ada ita ce mabudi makulli na gidan rabauta ko gida na jin dadi gida na kwanciyar hankali gida na nishadi wani gida gidan aljanna duk wanda ya riko da wannan kalma to ka tabbatar wa kanka cewar me ya kama hanya ko ya yi riko da kalmar da za ta kai shi gidan aljanna ya ɗauki makulli ne da zai buɗe gidan aljanna ya shiga Allah ya zurta mu da riko da ita mala yace fahiya asluddini wa asasuhu ita ce tushen addini ita ce foundation foundation na addinin mun hararo foundation na yanzu ana rushi ko ana tone foundation din ginin nan na masallacin nan ya ginin da ya zama ina silin din da ya kasance ya zube ya ruguje duk abin da aka rasa tushe aka rasa foundation kaga babu shi to wannan kalma mala yace fahiya asluddini wa asasuhu ita ce tushe foundation na addini kaga kenan da an rasa ta an rasa me an rasa addini tana rugujewa addini yayi me ya rushe ya rushe Allah ya azurta mu da riko da ita mala yace wa ra'su amrihi kuma ita ce jigon lamarin addinin musulunci din gaba daya wa ra'su amrihi kaga ar-ra'su ba kai ba idan aka sare kai ina sauran amfani a jikin mutum ana ga babu mutum haka ne ina ga ko wannan halittar da an ganta a baje ayi kaza din nan miciji ai za a ce an dake shi ya lub ta ce ina an sara kan ana ce a da ce to ana fargaban watakil da saura amma da zarar an san an raga-raga da kayan sai a samu kwanciyar hankali mai ya tafi to kaga ita ce kai na addini bi ma'ana ita ce jigon addinin ga baki daya jigon lamarin addinin wasaƙo shajaratihi ita ce kuma jijiyar bishiyar addinin ina mun san jijiya makyangyamar wannan addinin bishiyar addinin to ita ce root na bishiyar addinin musulunci me yake nusar da mu idan aka tone jijiyar bishiya sai me rage ganyen ya ci gaba da walwala da kore da dole sai bushewa daga ƙarshe ma me za ta yi ƙasa za ta yi to ita ce wannan kalma ita ce jijiyar bishiyar addinin musulunci din duk dai mala yana ta fito mana da ita ne don mu gano matsayinta da girmanta a musulunci da zaran an rasa ta an rasa musulunci Allah ya ba mu ikon fahimta mala yace wa amudu fustatihi sannan ita ce fila fila me fila ne ina ga fila turanci ne ita ce ginshikin tanti na musulunci din fustat tanti ina musan tanti na'am to ita ce fila da aka dora tantin akai kaga ita ma da an zame fila din sauran tantin ina zai zai zube ne ƙasa ya ce wa baƙiyatul arkani kaga sauran rukunai na musulunci wa baƙiyatul arkan sauran rukunai na musulunci wal fara'i da kuma farillai to mutafarri'atun anha rassa ne daga gareta mutafarri'a rassa ne reshina ne daga gareta idan ka zo kana neman bishiya rassanta ne ko wannan ɗin to ita kalmar ita ce ainihin bishiyar sannan sauran rukunai na musulunci su ne rassan ita wannan bishiya ɗin kagari ita ce babba ya ce mota sha'ibatun minha sannan kuma reshe-reshe ne yanki-yanki ne daga ita wannan kalma ta la'ilaha illallah ɗin sauran rukunai mota sha'ibatun minha kaso-kaso ne yanki-yanki ne rassa ne daga kalmar la'ilaha illallah kaga me yake nunawa sallah azumi zakka komai na musuluncin ya zo ne ya jonu da ita da zaran babu ita sauran fa da su ruguje Allah ya ba mu ikon riko da ita mala yace mukammilatun laha kuma masu cikawa ne gare ta mukammilatun laha masu cika wannan kalma ne ta la ilaha illallah ina ma'anan masu cikawa idan babu ita sauran ayyukan kenan ba su zamo cikakku ba su sauran su ne suke zamowa su cika kalmar ta la ilaha illallah amma idan aka rasa ta kaga me za su cika yace muqayyadatun biltizami ma'naha an qayyade ta an dabaibaye ta ne da lazimtar ma'anarta wal amali bi muqtadahu da kuma aiki da abin da ta kunshe shi kalmar muqayyadatun biltizami ma'anaha ba iya furta tambane a an dabaibaye ta an kayyade ta da lazimtar ma'anar ita kalma din babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kaga babu wanda za a bautawa kenan sai wa sai Allah to an dabaibaye ta ne da fahimtar ma'anarta da kuma lazimtar ma'anarta da kuma aiki da irin abin da duk wannan kalma ta kunsa abin da ta kunsa na tauhidi aiki da shi abin da ta kunsa na kore shirka aiki da shi a bar shirka din a kama Allah din mala yace wa hadhal amru allazi khalaqahumullahu li ajlihi wannan al'amarin da Allah ya halicci bayi domin sa wa hadhal amru allazi khalaqahumullahu li ajlihi wannan al'amarin da Allah ya halicci bayi domin sa bayyanahu subhanahu fi qawlihi Allah ya bayyana shi a cikin fadin sa bayyanahu ya bayyana shi man subhanahu tsarki ya tabbata gare shi fi qawlihi a cikin fadin sa da yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace ban halicci jinsin aljanu da jinsin mutane ba sai dan su bauta mu sai dan su bauta mu kaga duk wani abu da mutum zai a duniya zai zama mai ribar kafa ne amma wajibinsa na farko abun da ya kamata ya bawa kulawa ya bawa muhimmanci na farko shine ne bautar Allah madaukakin sarki sai kaga ibadarka ta zama normal ta zama akan seti ya kamata kafin ka bazama kuma sauran abubuwanka na duniya domin ita wannan ita ce hikimar halittarka ita ce dalilin halittarka katsinci kanka a matsayinka na mutum Allah ya sa muna tare inda Allah ya so ba a mutum za ka fito ba sai ka fito a akuya ai ga awakai nan wallahi da Allah ya so a akuya za ka fito watakilda yanzu an yi fawar ka an cinye ko ka fito a rago watakilda a sallah ta kaza din nan da ta wuce a baya an yanka ka alayya an cinye amma sai Allah ya fito da kai a cikin mutane menene hikimar fito da mu a cikin mutane shine domin ita wannan bauta ta Allah madaukakin sarki kaga akwai kuskure mutum ya sakaci da wannan bangaren tunda shine dalilin da ya sa ma ka fito a cikin mutane baka fito a cikin awakai cikin raguna cikin shanu ba a yi ka agwagwa ba ba a yi ka kaza ba inda Allah ya so wallahi bishiya zaka fito a bishiya zaka fito wata kil kana nan a unguwarku ana tashin inuwarka watakil a jeji ka fito a bishiyar an sare kama an yi gawayi da kai amma sai Allah ya fito da kai a cikin mutane menene hikima me dalili dan ka bauta masa kaga kenan ita ya kamata kullum mutum ya fara lissafin yaya ibada ta ta yau ta zama normal ta samu na bata kulawa na kiyaye ta yi to sai kuma mutum ya bazama sauran hidimunsa na duniya Allah ya bamu ikon gyara haka mala yace wa qad awjaba Allahu 'ala al-mukallafi shahadata an la ilaha illa Allah haqiqa Allah ya wajabta wa mukallafi wa qad awjaba Allahu 'ala al-mukallaf haqiqa Allah madaukakin sarki ya wajabta ya farlanta ya tilasta akan al-mukallaf waye al-mukallaf wanda shari'a ta hau kansa kai a dunkule musulmi baligi wanda shari'a ta hau kansa mai hankali ko musulmi baligi mai hankali to Allah ya wajabta masa shahadata alla ilaha illallah shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah an wajabta musulmi wannan kalmar mukallafi wal amala biha kuma an wajabta masa aiki da ita wal amala biha da kuma aiki da ita wannan kalma ta la ilaha illallah kenan fa wannan na nusar da mu me tauhidin fa wajibi ne dole fa sai an yi tauhidin nan mala yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada yace fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik ka sani cewar lallai yadda al'amarin yake shine babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wastaghfir li dhanbika kuma ka nemi gafarar zunubinka wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubinka Allah mai gafara ne kada mutum ya kalli girman zunubin sa ji kawai shi kan tasa ayi ba wata gafara da Allah dai masa a'a ba a yi girman zunubin da ya gagara Allah ya yafe shi ba Allah ma baya kallon sa a matsayin komai in ka ji duk zunuban da kai duk yawan nan yanzu ka tuba ka daina to na'am kamar kana da miliyan 20 ne aljihunka ka dauki naira goma ka bayar naira goma a cikin miliyan 20 ka taba ne na'am wata kilin tafiya kake ta fadi ma aka ce ta fadi zaka tsaya ne to wallahi kamar haka ne Allah ba ruwansa duk girman zunubi ya yafe maka in ka ji yanzu ka tuba ka canja akan abubuwan da kai wa Allah na laifi ba ruwan Allah sai ya yafe Allah ya ba mu ikon tuba suratu muhammad ayata 19 mala yace wa kullu rasulin khataba qaumahu duk wani manzo da yayi magana da jama'arsa da al'ummarsa da mutanansa awwala ma khatabahum bi qawlihi farkon abin da yake musu magana da shi shine da fadin Allah madaukakin sarki u'budullaha malakum min ilahin ghairu ku bautawa Allah ba ku da wani abin bautan koma bayansa duk wani manzo da yazo yayi magana da al'ummarsa ya kira al'ummarsa ya musu wa'azi to abin da yake fara kiransu akai na farko shine su bautawa Allah ba su da wani abun bautan koma bayan Allah maɗaukakin sarki. Allah ya sa muna tare. Muna tare. Farkon abin da kowane manzo ya yi, ya zo kiran al'ummarsa ya musu wa'azi, ya kiraye su a kai shi ne, ku bauta wa Allah. ba ku da wani abin bautan koma bayansa jama'a mun ji abu na farko tauhidi kenan kaga kuskure ne kenan daga gare ni idan na shiga wurin da'awa na zama abin da zan fara dora mutane a kai ko kuma a gida ne ko a ina ne shine ba bautar Allah ba ba matsayin Allah ba wani abu ne sabanin haka to wallahi kuskure ne kuskure ne kuma wannan shine abin da muke ta yi Allah dai ya gafarta mana mun shiga wani kauye shi ma kwanakin baya can da jimawa nan yankin yamma wa'azi aka je ana ta yi an fara wa'azin shi ma haka gurin kamar ba za a saurara ba kamar ba za a saurara ba a farko daga ƙarshe Allah ya sa suka fara jin wa'azin sai suka nutsu kuma dan a farko da wasu suna gefe ma kawai wasan suke ta yi da sanduna amma da tafiya ta yi tafiya ya suka watsar suka zo su tsallakowa suka yi gaban mutane da suka tsatsaya haka suka tsallako gaban su mallai suka dogare da sandansu suka yi shiru suna sauraron karatu ɗaya daga cikin dattawan garin ya ce a ba shi damar zai yi magana in an zo ƙarshe ya yi godiya yi godiya ya ce allah ya saka da alkhairi ya ce wallahi da sun ji kuma aka fito da abinci wa jama'a ya ce amma abin da aka gaya musu shine ya kira sunan wani malami daga cikin malaman linkinfa ya ce malaman cikin gari da suka zo nan mu sun zo mana wa'azi a baya ga abin da suka gaya mana kuma sun ƙara zuwa sun zo suka ce duk wanda ya zo in ba mu ba ne to ba musulmin kirki ba ne kar ma a kula shi ya ce kuma da gaske haka suka ɗoro ce akwai masu zuwa su yi wa'azi ba mutanen kirki ba ne ba musulmai ba ne na kwarai kawai suna shiga rigar musulunci ne suna yaudarar mutane suna satar imanin mutane ya ce haka aka ɗora su ya ce sai ya ji an fara wa'azin da aka fara har aka gama ba a zagi kowa ba ba a ce kar a kula kowa ba ba a aibanta kowa ba ya ce sai ya gano ashe kawai gaya musu aka yi kawai kaga Allah ne haskaka masa abin da aka ɗora mutanen ƙauyen a kai kenan wannan kalma ta la'ilaha illallah da manzanni abin da suka yi kenan wallahi tallahi kuskure ne kuskure ne ka fara ɗora al'umma a kan fahimtarka ba Allah da manzonsa ba kuskure ne dole kana da fahimta haka ne fahimtarka kaza ce fahimtarka kaza ce amma fara ɗora su akan Allah da manzonsa sai ka gaya musu kai kuma ga fahimtarka in yaso ka je gama ka sauke wajibinka Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu kuma duk lokacin da son zuciya ya shiga ko wallahi girma na faduwa mu yi hattara masu karantarwar mu mu yi hattara girma na faduwa in ka sa son zuciya a cikin karantarwar wallahi wani ko ba zai ma musu ba saboda yana ganin tidin kai malamin sa ne daga ƙarshe kuma gaskiyar da ta bayyana masa sai ya ga kawai malam fa kawai san ransa yake faɗa ko kuma ma a tushe masa wannan tunanin a fara cusa masa to malam ko dai karatunsa bai zo wuri kaza bane bai gane kaza bane girma bai fadi ba Allah ya bamu ikon kiyayewa wannan shine aikin da manzanni suka yi duk wani manzo da ya zo yayi magana da jama'arsa da mutanansa farkon abin da ya magana da su shine cewar ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bautan koma bayan Allah suratul a'raf yace wa bin nafi wal isbati fil kalimati tayyiba mala yace da korewa da tabbatarwa a cikin wannan daddadar kalmar wa bin nafi korewa yace da korewa wal isbati da kuma tabbatarwa fil kalimati tayyiba a cikin wannan kalma da dada tsarkakakkiyar kalma wata kalmar la ilaha illallah ba'atha Allahu ar-rusula Allah ya aiko manzanni da wani abu abubuwa guda biyu a cikin kalmar wa bin nafi da korewa korewa wal isbati da kuma tabbatarwa me aka kore an kore la ilaha babu abin bauta kaga an kore duk wani abin da ake bautawa sewa illallahu sai Allah an tabbatar da bautarwa wa Allah kore bautawa wani Allah da tabbatar da bautawa Allah a cikin wannan daddada ko tsarkakakkiyar kalma mala yace ba'athallahu ar-rusula Allah ya aiko manzanni ga baki daya wa hiya awwalu da'watihim li aqwamihim kuma ita ce farkon da'awarsu ga mutanensu, wa hiya awwalu da'awatihim li aqwamihim ita ce farkon da'awarsu ga mutanensu. Allah ya ce, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Haƙiƙa mun aika ko mun tayar a cikin kowace al'umma, wa laqad ba'athna fi kulli umma. Haƙiƙa mun tayar ko mun aika a cikin kowace al'umma me muka tayar a cikinta ko me muka aika a rasulan wani manzo mai girman sha'ani mun aika mata da manzo abin da yake gaya ma al'ummar ko jama'ar ko al'ummar shine a ni'budullah akan ku bauta wa Allah wajtanibu tagut kuma ku nisanci dagutu muka ce a tagut duk wani abin da ake bautawa koma bayan Allah ya zama dagutu وقال تعالى ألا مدوككين سركيتي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ألا يتي بمؤيك بغبانك وما أرسلنا من قبلك من رسول بمؤيك دوان منزوب كافنك كافنوا منزون الله صلى الله عليه وسلم ألا يتي بمؤيك ونمنزوب كافنك illa nuhi ilaihi face mun yi masa wahayi me muke gaya masa a cikin wahayin cewar annahu la ilaha illa ana Allah yake ce babu abin bauta da gaskiya sai ni dan haka fa'budun ku bauta mu sakon da Allah ya bawa duk wani manzo kenan da ya aiko shi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul anbiya mala yace wa min ajli hadhihi al kalima kuma dalilin wannan kalmar ne ومن أجل هذه الكلمة كما دليل وأن الكلمة خلق الله الجن والإنس ألا هلتش الجنو دا متاني جماعة منجي دليل هلتر الجنو منجي دليل هلتر متاني مو ومن أجل هذه الكلمة كما دليل وأن الكلمة خلق الله السماوات والأرض ألا هلتش سميدك السيد dalilin ita kalmar ne aka halicci sama da ƙasa kenan ka gano al'amarin ba ƙarami ba ne ba wa min ajliha kuma dalilin wannan kalmar ne iftaraqan nasu ila fariqayn mutane suka kasu suka rabu zuwa gida biyu iftaraqan nasu ila fariqayn da wannan kalmar ne mutane suka kasu suka rabu zuwa gida biyu fariqin fil jannati wa fariqin fi sa'ir wani bangaren suna ina aljanna wani bangaren Allah ya tsare mu wani bangaren suna aljanna Allah ya shigar da mu aljanna wani bangaren suna wuta jama'a mu kalli gurin nan dalilin wannan kalmar ne Allah madaukakin sarki ya halicci mutane da aljanu kenan da ba dan ita ba da yanzu duk babu mu ya kamata dalilin da ya sanadiyar samuwarka kai sakaci da shi ai bai kamata ba ya kamata duk wani abu da aka ce zai iya sabauta maka rabuwa da dalilin da ya samu warka ya kamata ka yi sakaci da shi ya kamata ka nisanci wannan abu duk abun da zai kusantar da kai zuwa ga dalilin da ya zama dalilin samuwar kafa ya kamata ka ƙara kusantarsa ka ƙara manne masa ka ƙara manne masa ka zama kana tare da shi iya wuya iya wuya a zama ana tare da shi idan kuma zai zama sanadiyar rasa wannan kalmar ya kamata ka zama na iya gudunka kawai iya gudunka sannan kuma dalilin da yasa aka halitta sama da ƙasa kenan da yanzu da a shafa sama da ƙasan da ba dan wannan kalmar ba haka ba karamin al'amari bane sannan kuma dalilin sa ne ma mutane za su rabu kashi biyu wasu su yi aljanna wasu kuma su yi wuta wanda suka yi riko da kalmar aljanna wanda suka yi sakaci da ita fa Allah ya tsare mu Allah ya bamu ikon fada kuwa a game da wannan kalma ta la ilaha illallah wallahi kalmar ta wuce tunanin duk iya tunanin da mutum da ya ta wuce wannan matsayi duk tunanin kawai sai dai kai iya tunaninka duk abin da malam ya kawo a littafin na wallahi ya kawo iya abin da ya bayyana masa ne yanzu da wani zai dau alkalami ya sake rubutu shi kuma akan kalmar sai ya kawo wasu abubuwan da shi kuma malam bai kawo ba na matsayi da girma na ita wannan kalma ta la ilaha illallah Allah ya ba mu ikon kiyaye ta malam yace wa kalimatu la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah dinnan hiya kalimatul ikhlas ita ce kalma ta ikhlasi ita ce kalmar da mutum yake iya tsarkake addininsa don Allah shi kadai li'annaha domin ita wannan kalma tanfi ashirka billahi azza wa jalla tanfi shirka billahi azza wa jalla tana kore shirka wa Allah wanda ya buwaya ya daukaka wa tuthbitu al-ibadata lahu kuma tana tabbatar da bauta gare shi wa tuthbitu al-ibadata lahu kuma tana tabbatar da bauta gare shi gawa Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu shi kadai subhanahu tsarki ya tabbata gare shi tsarki ya tabbata gare shi malai ce fahiyya kalimatul ikhlas ita ce i kalmar ikhlasi ikhlasi tauhidi tsarkake tauhidi ita ce kalmar da ita mutum yake tsarkake tauhidinsa wa ikhlasul ibadati kuma tsaftace ko tsarkake bauta wa tajannubi shirki billahi ta'ala da kuma nisantar shirka da Allah madaukakin sarki ina neman gaba ne ina ga zamu tsaya akan nan ba karshen shafin sai mu tashi wa hiya kalimatul taqwa jama'a mu kalli wannan kalmar muna lokacin da wani mu dai kalli girmanta wani malaminsa ne zai masa sanadiyar rabuwa da kalmar malami fa mai karantar da shi ba na bokonsa ba ma na addini a wannan lokacin malaminsa ne zai ɗauke shi akan kalmar da kuma sunan ɗora shi akan kalmar mu fahimci kalmar zai ɗauke shi a kanta kuma da niyyar ko da sunan da bayyana masa bayanin ƙoƙari yake ɗora shi a kanta muna lokacin da wani matarsa ce wallahi za ta ɗauke shi cak daga kan kalmar wani abokinsa ne ko ƙawarta ce za ta ɗauke ta cak daga kan kalmar aboki ko ƙawa muna wannan lokacin wani mai gidansa ne zai ɗauke shi a kanta to akwai haɗari in dai abin ya zama haka mun zo yanayin da aboki zai iya raba ka da wannan kalma ko ƙawa ta raba ki da kalmar ko mata ta raba ka da kalmar ko miji ya raba matarsa da kalmar ko malami da sunan karantar da addini ya raba ka da ita to ka gano hadarin ba karami bane ba sai mun rungumi addu'a musamman Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna maza ittiba'a Allahumma arzuqna al-haqqa haqqan Allahumma arina al-haqqa حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا dole sai mun lazimci wannan addu'ar da yaran Hausan da kai zaka yi ko da larabcin ka lazimce ta Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta abu bi ne a dunkule ka gano ta gaskiyar ce dan akwai malamin da in ya tashi ma bayani akan ƙarya wallahi sai ka dauka gaskiya ce sai ya ɗauko abu na shirka ma bayani a matsayin tauhidi kuma ka fahimce shi a tauhidin saboda in dai malam ya tsaya a gaban ka da barbaru ne fiye da yadda kake tunani jama'a muna tare ya ɗauko abin da bid'a ce nuna ma shi a matsayin sunna kuma ka rike shi a matsayin sunna ya ɗauko abin da shirka ne nuna ma shi a matsayin tauhidi ka fahimce shi a matsayin tauhidi kaga akwai bukatar ta ka tsantsan dole wannan addu'ar akwai bukatar ta idan ka roki Allah ya nuna ma gaskiyar ko nayi kwana-kwana na boye ma tauhidi sai Allah ya fitar ma da shi tunda kana addu'a kana roƙon Allah ko na boye ma shirka ce na boye ma ita sai Allah ya fitar ma da ita shirka ce ka gane ta in na boye ma sunna sai Allah ya fito ma da ita in kana wannan addu'ar na biyu kuma warzuquna tibaa Allah ka azurta mu da bin gaskiyar da ka nuna mana gaskiya ce dan Allah zai iya ganar da kai gaskiya ce amma bin kuma ya gagare ka ban san ko muna tare ba wani ya ganta wallahi ba ma kayamar akai ba karantawa yayi karatu kuma na fahimta na kuma tabbatar da ingancin abun amma ba zai iya aikatawa ba me yasa saboda yana aikata dai ga za a ce a kai ma ka zama kaza kenan sai ya ji ba zai iya aikatawa ba ban san ko muna tare ba sai ji shi ma yanzu da a ce ya zama kaza don haka ya aikata sai ji a'a me yasa ai mutane za su ce kaza to idan kana addu'ar Allah ya azurta ka da bin gaskiya ba mutanen ningi ba na duniya gaba ɗaya su zo su yi layi titin nan can har ƙarshen sa su bi ɗaya layin ka biyo ta tsakiya da abun da ya inganta na karantarwar musulunci karantarwar manzon Allah bara ma ka gane suna gefen ba kawai da ka wuce kana uzurin ka ne saboda ka roki Allah ya tabbatar da kai akai amma idan ka ƙi addu'a to ba mutanen bauchi ba ba na ningi ba iya mutanen anguwarku sai ka ji nauyin ɗabbaka sunnar annabi saboda kar su ce maka kai ma yanzu ka zama kaza ka zama kaza shikenan kawai sai ka ji tsoro kaga addu'ar idan kai Allah ya amsa maka kala zince ta ba ruwanka da me yabanka akan abin da kake na addini dama ba dan ya yabe ka kai ba wanda ya yabe ka ma bata baki yayi ballantana wanda ya kushe ka kai dan ya kushe ka ne kai ba kai dan ma dan a kushe ka ba kai dai lokacin da kake yi kana hararo Allah ya yarda da abun shi kenan Allah ya karba fatan ka kenan Allah ya gani ya karba ya rubuta ma a mizanin ka kai kullun kokarin nauya ya mizanin ka kake ba ta mai yabo da mai shuka kake ba Allah ya sa muna tare sannan Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon ƙaurace mata Allah zai iya ganar da kai ƙarya ce zai iya gane da kai ba daidai malamin ka ya faɗa ba amma saboda baka addu'ar Allah ya baka ikon kauracewa gashi ka gano ba daidai din bane amma dai zaka ji kana nan akai ba za ka bari ba amma idan kana roƙon Allah ba wani ba ko ma waye in duniya za ta haɗu ta ce kazan in dai ka gano ƙarya ne ka ji ba za ta bu ba to addu'ar ka ta karɓu Allah ya azurta mu da wannan addu'a Allah ya azurta mu da wannan addu'a na gaba wani abu da dana dora kaina wai a ce siyasa siyasa in yi magana in ce a'a ina ga kamar dama muna raba abun guda biyu haka ne yan siyasa suna raba su ce akwai yan siyasa akwai masu zaɓe ba san kwan fahimcen ba to masu rike su fikan su yi magana su ma ai akwai yan siyasa akwai masu masu zaɓe ni kuma mai zaɓe ne ba ɗan siyasa ba ne ban san kwan fahimci abin ba kaga kenan malaman da suke malamai ne yan siyasa su suke da ilimi akan ta nake barin kawai ka ce ka zance a'a malamai masu siyasa su sun fi ni ilimi akan ta su ya kamata su yi magana akan ta ni mai zaɓe ne ai haka abin yake akwai mai zaɓe kawai shi ya fito ya je zaɓi wanda yake so akwai kuma wanda shi ɗan siyasa ne haka suke bambantawa kaga a barwa masu siyasan su yi mai su yi bayaninta amma dai iya kalma ta guda ɗaya shine karkare na aikin da za ka yi na farko ka halarto duk wanda ka zaɓa a komai ƙarancin matakin da ka zaɓe shi kowa ya halarto wa wannan kansa tunda a baya ma haka ne ta tabbata idan wakilin iya unguwarku ne aka ce a yi zaɓen wakilin unguwa kaɗai mun zaɓe shi a matsayin a ce in ana sanata na unguwa sanatan unguwarku ne ko ɗan majalisar unguwarku ne kaɗai ko kuma gwamna ne amma iya na unguwarku ka halarto cewar shi ne shugabanka wakilinka a unguwar na farko shi ne wakilin mahaifinka mahaifinka na raye ka yadda ya zama gwamnanka ko sanata ko ɗan majalisar mahaifinka shi ne shugabansa na uku ka halarto shi ne na mahaifiyarka ka halarto shi ne shugaban matarka ka halarto shi ne shugaban ‘ya'yanka yayinka da ƙannanka duka yadda akan ya zama shi ne jagoransu’ dan Allah kowa ya halarto wa kansa wannan duk wanda ka je dangwala ka halarto ka yadda ya zama duk ya wakilce ka a waɗannan wuraren ya wakilin ka ne wakilin baba da mama wakilin yayu da kanne wakilin mata da ƴaƴa duk gaba ɗaya za ka yadda ka wakilta wanda zai zama maka matsala na'am ya zama wakilinka a waɗannan wuraren shi ne kuma wakilin mai anguwar unguwar taka shi ne kuma wakilin limaminka ne da yake jan ka salloli biyar shi ne wakilin limaminka na juma'a shi ne kuma wakilin duk mutanen unguwar ka hararu wa kanka wanda ya kamata ya zama maka wannan wakilin me yasa na faɗa haka kowa da irin hararowarsa yadda zan sa ma'auni in tantance wane ne na gari ya sha bamban da kai za ka sa ma'auni ka tantance wane don haka kowa yi wa kansa adalcin cewar zai fa zama wakilinsa ne na shekara ina ga yana kaiwa shekara biyu a mulkin kafin a sake zabe shekara hudu to wakilinka ne na shekara hudu ka halarto wa zuciyarka wannan ka halarto wa zuciyarka wannan in kai wa kanka kuskure cikin shekara hudun nan kuskure ne ka zo ka zagi mutumin da kai ka dangwala marfa kuma ka zo kana ce a'a kai fa kai je zama wakilinka kuma ka zo kana Allah wa dare me yasa me yasa me yasa a karan farko baka nutsu ba baka nutsu ka bibiyi yayi kamata ba ban san ko muna tare ba ta wata ran da muke tattaunawa da wata yayata ne akan yarinya kaza kaza kaza mijinta waye waye in ce a dama akwai miji matsiyaci ne akwai mijin da bai kamata bane tace wallahi kun sani akwai maza in ce wallahi babu ni babu wani miji mai laifi tace kamar ya in ce lokacin da yazo daga ina yazo daga sama ya fado nace koma daga ina ya fado ba yar kice ta jininki ba me yasa baki binciki wa zaki aura mata ba me yake faruwa wata ba akan iya sa ranar auren ma idan wani ya zo wanda ya fi shi kuɗi a canja a bashi ba na ce to dan ya ci ubanta ya ku zarge ku damu dama kuɗi ne to kuma an bashi da kuɗin yana nan amma dai dan ya ci ubanta ai ba a hango zai iya cin ubanta ko ba zai ci ubanta ba ba a sa wannan akwai faifayi ba an dai hango kuɗin sa ne to kuma sai me ya kamata ya zama mai laifi bai kamata ku bashi laifi ba kun hango eh wani yana da yana da abun yana da shi shi yasa aka bashi ya kamata in da ku yi korafi kadai idan bashi da shi tunda wannan kadai aka duba dan haka lokacin da zaka zaba kai wannan nazarin ayi wannan nazarin na biyu kowa ya sani cewar kuma zai amsa a gaban Allah dalilin da yasa ya zaba dalilin da yasa ka jibanciwa ne soyayyar ka da wani zaka yi bayani wallahi saboda ina sa ran in yaci dan samu kuɗi ne ko da sauran ƴan unguwarin ba za su samu ba ni dai na san in wane ya ci shine ni zan samu zaka yi bayani amma ina kyautata zato ne har zuciyata cewar in wanin ya ci ba ni ba al'umma gaba ɗaya ne za su samu sassauci ko za su samu kulawa a ƙarƙashin jagorancinsa kana da mafita a wajen Allah kana da mafita a wajen Allah Allah ya bamu ikon nazari mai kyau Allah ya zabar mana shugabanni na gari Allah karka bar mu da dabarbarun mu sannan mu cire wa kanmu cewar wai a cikin shugabancin ne yanzu matsala take za mu samu canjin Allah bai dora abun akan haka ba muna cikin yanayin da muke ciki eh to ayan na can inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai ce ba zai canja ma mutane ba har sai sun canza shugabannin su ba a'a har sai su mutanen sun canza jama'a muna tare sharadin shine mu ma mu canza irin abubuwan da muke kai abubuwan da muke kai muna tare da rashin adalci mai girma a tattare da mu shekaran jiya na faɗa da safe a wata majalisa na ce a wannan gurin da muke na san wanda idan ya samu matakin shugaban ƙasa sai ya fi shugaban ƙasan yanzu cin ubanmu kuma ba na kokonto in ce kuma don Allah inda mai ja a fitar a nan gurin akwai ni na sani wallahi akwai saboda yau da gobe ta bayyana cewar in ya samu matakin sai ya fi shi shake mu ha yanzu dan Allah da yawa daga cikin ma'aikatan bankin mu ba ta bayyana mana in suka samu damar shugaban kasa da su fi shi cin uban mu ba ba dama suka samu ba su ta wulakanta mutane ta ƙara azabtar da mutane ta jin hanyar samu ta shigo musu ba haka bane ba ba dama ba ta samu masu sana'ar POS ba baka ga alama ba ya samu damar da yanzu dai kuɗi da wuri kuɗi zai taru riba mai yawa za ta faru to akwai mai POS din da yanzu ta bayyana maka cewar wallahi in ya samu dama sai ya fi sai ya fi duk wannan shugabannin cin uban mu ta bayyana ta bayyana fa akwai mai shagon da yanzu idan ya samu dama sai ya fi su cin uban mu yanzu haka take bayyana me ya faru ana karban kuɗi ne da ƙyar da ƙyar don haka shi yanzu ya buɗe zai karba saboda ya san yadda zai shigar ya san yadda zai je shigar da tsawon kuɗi amma duk kayan ya ƙara musu kuɗi kawai saboda wannan dalilin don Allah in shi ne ya samu damar aka ba shi damar buga sabon kuɗin shi dai fitar ya kake gani na'am a burtsatse fa a burtsatse na gani kawai na ga abun mamaki burtsatse na buga ruwa mutum ya zo mutum fa mai gida ya zo da bokita sun kai bakwai ga wasu a gurin a zaune kuma su ma masu gida amma wai tun da ya riga su zuwa ya cika wannan sai ya kawar gefe sai ya ɗauko wancan ya cika ya gama cika bakwai ɗin nan suna zaune suna jira su uku ko su hudu duk magidanta ne sai na tsaya in ce kallon iko Allah ce ku zo ku ga abun mamaki wallahi na dauko bokiti na zo yana sa ya nake a bari in saka ni ma eh kawai saboda na so in sadda sakon ne in ce yanzu wannan idan ya samu dama wancan wajen kudaden namu zai kula da kowa ne ba ya gama ciccika durowarsa da ko ina nasa ba da kudin ruwa fa ruwa sai ya gama cika dubotukansa duk sauran suna jira sufa bukatarsu da ruwa su suka jiyo shi dai shi yake da bukata da ruwa wannan me yake fassara ma in ya samu dama akan kudinka zai daga musu kafa su iba ba sai ya gama tattara nasa ba to haka muke idan muka gyara wallahi Allah zai canza mana idan muka gyara Allah zai canza mana koi kowa ya gyara zuciyarsa kawai rashin kirkin sa ya gyara kurakuran sa ya gyara in muka gyaggyara na san nawa laifukan na san ta inda da gaske a mu'amala nake da kurakurai kai ma ka san inda kake da kurakurai kowa ya gyara nasa wallahi muna gyara sai Allah ya shiga lamarin mu ya bamu gyara sai mu dawo rayuwa mai kyau amma in da a canja shugabanni so miliyan halayen mu suna nan a yadda suke haka za mu yi ta shiga damuwa Allah ya bamu ikon canzawa Allah ya bamu ikon canzawa Allah ya bamu ikon canzawa akwai matsala nas'alullahi al-karim al-mannan an yahdiyana siratal mustaqim وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم